بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد فأشرب من كثير الأمين وإنني أساقي بيمن الهاشمي ملائمين ومن قال قرأ ذللت فالحق شاهد على أنني ماهيت أن جهاشمي وزكين موروث بعلم فلم يرث أقل جعلني سليل الأكاديمي وإن دلل الجهال ذا العلم والهدى فتفسيره ذي الجال ليس بعلمه بكذب يكون الإرث عند نبينا عليه صلاة الله أدى الأوالمه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ظهور الكبار نقلد داها الحاشميا وننفذ أوامره في الكون والكون ننفذه ألم تر أن الحاشميا مستعمل ومقتبس مهما تهير جهده ألم تر أن الحاشميا مسائدي إذا أبرم الهرمان يوما ونفذه ألم تر أن الحاشمي موحفظ عن الأبد ما ماتي لفرموه وأنجزه ألم تر أن الحاشمي موحدي إذا دهش الأبداه إذ قيل فانجزه لقد فاز عبادي جنوا قرصه فيهم مساكيل برحام قديم منكزه وقد قال ممدوحي فإني مفوض أموري إلى برحام فاول منكزه عليه صلاة الله ثم سلامه وعلم وسلم نعم malamin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake ba da labari yake faɗa wato irin kusancin shi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa da irin kuma yadda yake samun soyayya yake samun madadi yake samun karfin haske yake samun karfin asararai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da wani tsani ba ba tare da wani wanda wato wani hijabi da zai tare ba tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuni da cewa idan kai kana shan wato madadinka kana son fairarka kana shan asraranka da anwaranka daga wani to shehu zamu sallallahu ta'ala anhu yace fa ashrabu min kaffil amin to ni ina konkwada ne daga tafin al'amin wanda yake amintacce shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wa innani hakika cewa dai ni usaqi mula'i ni kuma ina shayar da mula'imi duk wanda ya dace da bin tsarin da nake akan shi na tsarin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mula'imi ya ce mula'imi shine duk wanda yake bibiya sa wanda yake ya bi tsarin da nabi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyina yace to wannan ina shayar da shi nima bi yumnil hashimi da alfarmar bahashimin dangi eh bi yumnil hashimi da alfarmar bahashimin dangi wato shi man wato shi shugaban radiyallahu ta'ala no kai tsaye daga daga manzo Allah yake sha daga halar manzo Allah wato dukkan madadi yake zo masa an fahimta ko duk wani madadi da wani anware da haske da asrare to daga halar manzo Allah yake zo mai kai tsaye to duk wani kuma wanda yake wato wanda yake wannan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karkashin maulamu shubran radiyallahu ta'ala anhu wanda yake bin yadda wato shubran yake yi akan sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim yace to ni kuma nake shahada shi eh ina shahada shi da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man qala qad adlaltu duk wanda yace wai na bace to fal haqqu shahidi Allah subhanahu wataala ne shaida ne ala annani ma kirtu anna haji hashim cewa da ni ban karkace ba daga tafarkin bahashimin dangi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wazaddini yace ka fasani wannan addini maurusun bi ilmi abin gada ne da ilimi falam yaris akul jahili ma'abocin jahilci baya gadar nihiriran wanda yake shugaba salilan akarimi dan dan masu girma sallallahu alaihi wasallam wanda yake ma'abocin jahilci ba zai gaji wannan addinin ba ba zai gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da jahilci ba zai yi ba ba da jahilci ake garan manzo Allah ba kuma samun asarar manzo Allah ba da jahilci ake samun shi ba samun hasken manzo Allah ba da jahilci ake samun shi ba sai ka tsaya ka bi sunnar manzo Allah ka bi tafarkin manzo Allah ka so manzo Allah ka so Allah subhanahu wataala ka aikata duk abin da manzo Allah ya zo da shi wa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to idan ka bi wannan to shikenan kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to da wannan ne zaka gaji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wai da jahilci ba yace wa in dallal al-juhalu zal ilmi wal huda fa tafsiruhu zul jahl juhalu idan jahilai suka ɓace suka kauce hanya zal ilmi to shi ma abocin ilimi wal huda da shari'a yana nan kan hanya ma'ana shi baya ɓacewa ko da kau a ce ma su jahilai sun ɓace to shi ma abocin ilimi an gane ko da shari'a shi wannan yana nan kan hanya an fahimta ko Eh, ko kuma ka ce wa inda lal juhalu ko ko da kau jahilai wa inda lal sun ga ɓacewar zal ilmi ma'abocin ilimin wal huda da shari'a ko da su waɗanda suke ganin su jahilai ne suna ganin a suna ganin mai ilimi kai ya ɓace ya kauce hanya kamar yanzu wannan nan zamanin irin wa'annan malamai na zamani matasan malaman nan na zamani masu karancin shekarun nan an gane suke ganin cewa ma aishi shehu ibrahim ma ya batar da mutane ya batar da mutane ya zo da abin da bai dace ba ya zo ka da kaza ko kuma suna ganin kalifofin shehu ibrahim din gaba ɗaya ma wai sun ma kauce hanya abin da suke sun batar da mutane ko to shi yake to ko da kau ko da jahilan sun ga bacewar sun batar da zal ilmi su ma'abuta ilimin wal da shari'a to fa tafsiruhu yana nan dai tafsirin shi wannan ma'abucin jahilcin yana nan dai tafsiruhu ma'ana bayanin sa fassarar sa zul jahal ma'abucin jahilci ne shi yana nan a jahilci shi laysa bi alimin ba malami bane ko da yana nuna cewa wai shi malami ne ai mu ne za a zo a samu komai wajen mu ne muka san kaza mu ne ahlus sunna mu ne ahlus sunna wal jama'a to to yace to suna nan dai a jahilcin sai yasa kar su ruɗe ku kar su wato doke muku hankali kar su doke muku hankali da cewa wai a ai kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza ai mu ne ahlus sunna mu ne kaza mu ne ke kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai haka suke cewa yanzu nan zamanin ko suna cewa shehu Ibrahim ya kauce hanya suna cewa kalifofin shehu Ibrahim ai su ne ba kan daidai ba ai su su ne masu ilimi alhali kuma su ne jahilan sai su ne jahilan na asali to shi yasa zaka ga wato akwai wani a wani almajirin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya je Madina yana zaune a cikin masallaci yana rike da kashful alba shikenan sai wani bawan Allah wani bawan Allah daga cikin larabawan sai ya ga wannan littafi ka san su in dai sai ga littafi wato sai ga wani baka fata da littafi sai sun diba sun ga wannan wani irin littafi an gane wannan wannan balarabi na da wannan abu to shine yana diba sai ga littafin shi Ibrahim sai ce ah wannan mutumin ya halakar da mutane da yawa amma fa sai dai masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaji dole ya bangwani ya zama dole eh to shikenan da shi Ibrahim ya tafi to su ban san ba shi Ibrahim wannan magana da aka ambata wannan ta karshen ta shafa ta bayan tuntuni tuntuni ta shafa ta bayan ba kula ba da ita ba yawa shi kuma yana dawowa ya zo ya faɗa wa shi Ibrahim ya ce shehu akwai fa labari ya ce aka yi ai kaji kaji kaji abin da na gamu da wani bawan Allah a cikin masallacin Madina sai yake cewa mai wannan littafin ya halakar da mutane da yawa amma fa sai dai masoyin manzon Allah ne eh sai shehu ya ce ah yace shi yace masoyin manzon Allah ne har ya man shaida da haka a cikin masallacin manzon Allah yace eh shehu bayan sai gashi ya sa aka kamo shanu da dabbobi aka yanka aka zo aka yi fati mala eh aka zo aka yi liyafa aka yi murna da cewa shehu Ibrahim yana alfahari da cewa an mai shaida shi masoyin manzala ne a cikin masallacin Madina. Ai malam Shehu Ibrahim wato Shehu Ibrahim makura ne. In dai game da san annabi ne makura ne. Eh kaga kaga yanzu da wasu ne waɗanda ba a yi za su manzala ba to ba abin da za a kula da shi sai waccan magana. Eh an ce ai ya halakar da jama'a ita ana ta wani ne wani halakar da jama'a wani ne wani kaza to Shehu Ibrahim har ya manta da wannan ba ta shi ake ba. A an mai shaida shi masoyin manzala ne. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am, to shi ne yake cewa wa inda lalal juhalu zal ilmi ko da kau wato jahilai sun batar da cewa wato sun batar da ma'abocin ilimin ma'ana sun batar da shi sun ce mai wai aiki batacce ne wal huda da shari'a to fatafsiruhu to shi dai fatafsirin shi dai bayanin sa zul jahil ma'abocin jahilci ne kawai laysa bi alimin ba malami bane ba bi kadbin yakuna al irsu domin cewa da shi da tsurwurta ne gado gado yake tabbata gado yake kasancewa sai ka je kayi aiki kayi hidima kama addini hidima an gane ko ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulun wa fi'lun wa taqrir abin da manzon Allah ya faɗa kayi abin da manzon Allah ya aikata ka aikata abin da kaza an ce manzon Allah an yi azuban shi bai ce komai ba kayi shi to wannan idan kai wannan kai ilimi to wannan sai ka gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake wa bi kasbin da tsururta ne ya kona da irsu wato gado yake kasancewa inda nabi na a wajen annabinmu alaihi salatu lahi salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare shi addal awalimi wato adadin kidanyen talakai gaba ɗaya a cikin salatin adadin dukkan halittun da Allah ya yi eh alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da amincin Allah tabbata gare shi wa alin tare da alayi wa sahabin da sahabbai buhurul kabari waɗanda suke kogijjika ne manya manya na ma'arifa da ilimi da baiwa da kyautatawa to sahabbai su koji ne nukalli da ɗahala hashimi yawa numfizu awamirahu fil kauni wal kauna nun nunkizu yace nukalli da ɗahala hashimiya mun rataya da ɗahe ba hashimin dangi duk abin da yayi to shine muke yi kuma mun rataya shine masoyin mu shine jagoran mu shine mai ceton mu shine wanda zai kai mu ga Allah subhanahu wataala wannan tizu awamirahu muna zartar da dukkan umarce umarce da manzon Allah ya bada fil kauni a cikin kasantattu duk abin da manzon Allah ya ce shine wannan to shi zamu wal kaunu nunkizu sannan muna tsamo da kasantattu daga cikin halaka da jahilci muna sanya su ta farkin da za su bi manzo Allah so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam tar da anna hashimiyya musamiri shin wai yanzu baka sani ba cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamiri shi abokin hirana wa muqtadisi kuma shine madosanata mahama ta hayyar jihbizu kowane lokaci manya manyan malamai sadaukai kudubai suka gigice to ni da manzo Allah nake tamfara da manzo Allah nake so sana sai ni ji ni kakar ni ba na gigi cewa ba na yin komai saboda ni saboda na ɗauki sana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam tarri anna al hashimi musaidi yace shin yanzu baka sani ba hakika ba hashimin dangi musaidi shine mai taimako na idza abramul firmana a duk lokacin da wato suka kulla haramta haramci yauman a rana daya wa nafazu sannan kuma muka zartar da wannan abin eh wato kowane lokaci su mutane suka kulla wannan abin da za a haramta an ce wannan abin da sa shi Ibrahim ya faɗi wannan ya faɗi wannan baitukan ne a lokacin da ya kasance a cikin wato a cikin madinatu kaulaha in za su yi taron addini sai ya zamo manyan na demokuraɗiyya na garin an gane ko sai su hana yawwa sai su hana wannan abin ko kuma su yi ƙoƙarin yadda za su yi hikimomin da za su hana wannan taron kamar yadda za a ga yanzu an kasance sa yi ana yi da sa yi idan shaidar rubuci zai yi taro a can abuja a babban masallaci sai a zo a hana ko an sha yin irin wannan abin sai da ya yi magana a kai sosai tukunna to shi ne a lokacin a wannan lokacin shi ma ya kasance suna yin wannan abin idan shehu zai yi wani taro ko za a haɗa wani abu sai su kulle kullen da za a yi wannan taron ba za a yi shi ba to shi ne yake cewa alam tarbi shin wai yanzu baka sani ba annal hashimi ya musa'idi hakika ba hashimin dangi shine wanda yake taimako na idza abramul firmana idan suka kulla wani abin haramce haramce suka ce ba za a yi wani taro ba yauman a rana ɗaya wa nafazu wato muna tartar da wannan abin sai mu zartar da shi cewa duk abin da suka yi din suka kulla cewa to mu ba za mu fasa ba saboda manzo Allah shine ne taimakon mu za mu zartar da wannan lamarin alam tare da annal hashimiya yanzu shin baka sani ba hakika ba hashimin dangi mudafi'un shine mai tunkudewa annal abdi ga wannan bawa mahama kila farmuhu ko yaushe suka ce a jefe shi wan bizu a jefar da shi can gefe to manzo Allah mu kuma shine zai tunkuɗe mana duk wannan kullu kullun da suka yi alam tarri shin yanzu baka sani ba anna la hashimiya hakika ba hashimin dangi mu wayyidi shine mai karfafa na eh shine mai karfafa na idza da hishal aqdab a duk lokacin da kudubai suka gigice a cikin halara saboda ganin jalala da jamala ta ubangiji duk lokacin da suka ga haiba da kwarjini na ubangiji a cikin ma'arifa a cikin halara to a lokacin da suka gani tuni kuma zala lokacin shine zai karfafe ni ya zama ban ji komai ba ban dimauce ba ban zo ta gigita ba manzo Allah sai karfafe ni ina nan kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rike gezar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izqila fandizu yayin da suka ce ku kau wato wato a lokacin da aka ce ku wuce ku wuce to mu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah shine yake karfafa ta yace la karfa za ahbabi janogar sahubbihim mataki da barhamul kadimul munafir yace la karfa za ahbabi hakika kai masoya na sun rabauta yace kai yace masoya na sun rabauta jano garsa hubbi waɗanda suka tashi da shan nan na soyayya su da suka yi suka dasa soyayya su a cikin mu yace to waɗannan sun rabauta a yaushe suka rabauta sai shi Ibrahim yace mataki da barhamul kadim duk lokacin da aka ce Ibrahimu alkadimu wanda yake hadiri almunafizu shine zai zartar da hukunci gobe kiyama a duk lokacin da aka ce Ibrahimun nan to ina Ibrahim zo kai zaka zartar da hukunci yace a to ai shikenan masoya na kuma lokacin kuma wato saka ta tayi yake cewa an jawo sawa eh imana to shikenan wato suwa ko annan sarrafa wuta saboda duk wani masoyi din ya an samu shi yawa sai an fitar da shi shi yasa duk wannan wanda suke dimo cewa cikin soyayya Ibrahim wallahi kawai malam ka kalle su eh duk irin abin da suka aikata karka ce musu kafiri karka tsine musu malam barau can wata rana sai ga su can a karkashin al'arshi zaune ka ce ah to wancan kuma ya aka yi na gashi a wancan gurin kuma da can gurin shine wanda za ga ana tsine mashi dan nan yana tara suman nan ana ce mai kafiri an gane mutanen gari na ce mai kafiri da sauransu a yayi kuskure to amma dama ai shi kuskure dama in aka ce za a yi ceto gobe kiyama ai dama masu kuskure ake cetowa go an an shi kana an gama idan kai ba kai kuskure ba kayi aiki kyakkyawa ka samu rabauta a nan ina ceto yake shikenan zumun ne za ka wuce to amma idan aka tashi dama za a yi ceto ne ina za a ceto masu manyan laifuffuka za a ceto to shi ne shi yasa a mu dai to shi yasa in muna karanta wannan sai mu ta farin ciki yawa sai mu ta alhamdulillah duk laifin da muke yi alhamdulillah eh sai dai dan kuma kar mu ji irin wannan kuma mu yi dogaro a kai shi yasa sa zaka tashi Ibrahim zai faɗa a a wancan harafin ƙarshe yawa a dai aikin in aka yi aikin abin ne zai ƙara wannan zai ƙara ƙarfi an gane ko wato zai ka tafi da ƙarfin ka ma'ana ya zamo ka ƙara samun wani abin da wato a gen eh to shi yasa ake cewa masoya na kai sirra bauta duk lokacin da aka ce Ibrahimu shine zai zartar da hukunci eh wa karkala mumduhi shine shi yake cewa wanda nike yabo wato zai faɗa fa inni mafawwidan umuri ila barhama kai ni fa yau fa na fawwara lamari na gaba ɗaya zuwa barhama shi zai ceto Allah subhanahu wataala zai ce yau manzo Allah shi zai ceto manzo Allah zai ce yau Ibrahimu zai ceto la ilaha illallah eh mala a wannan lokacin ai shikenan eh wannan lokacin in ma kana ganin wuta wuta kusa kusa kawai ka hare mata bai bai kawai ga cewa ke shi kenan fa yau bai bai in kina ganin kaman za mu samu to ba za mu samu ban yi nesa da ki yau wato da domin muna kyakkyawan zaton zai cece mu insha Allah kar kai mamakin cewa ai wannan shobran ya ce zai cece sai sa wasu sai su ta abin da su dauko wannan baitin suna ta wai shobran ya ce zai cece to mala aka ce ma da sun qur'ani ma zai ceto zai cece iyalan gidansa hadisi ne ingantacce aka ce Qur'ani ma zai ceto wanda ke yawan karanta shi dan aka ce malamai za su ceto to a cikin malaman fa akwai kudubai ka kamanta a cikin kuduban kuma akwai gausu to gausun ne yanzu da kansa gausul agawar shi yake faɗin wannan magana har za ka hukunta a kan yake ce a to ya ta yaya zai ceto eh to shi yasa wato alhamdulillah eh wa qala mamduhi yace wa qarqala mamduhi hakika abin yabo zai faɗa ce fa inni mufawwijin ni fa yau fa na fawwara umuri lamari na ila barhama zuwa ga barhama fa hawal munaffiz shine zai zartar da dukkan hukuncin da zai azarta eh alayhi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare shi wa alin da alaye wa sahabin da sahabbai dara kuni waɗanda suka riske da ni wato suka riskar da ni wa an kazo kuma suka samu ni eh safaliya wakati akwai wani ban Allah kawai da ya mafarki wani ban Allah da ya mafarki daga cikin ɗalibanmu ne ya mafarki kuma wanda in ta ji wannan farkin saboda aiki bawan Allah yana kokarin aiki gashi yaro ne yanda dai ko balaga ma bai ba eh ko balaga bai ba za ga yana aiki sosai yana yawan zuwa waje na ce mun bashi salati yayi kuma yana yawan yi har sai na ce ma dan daka sahaba saboda yawan yi da yake saboda na ga yana yawan yi kuma har rashin lafiya yake ta faman yi in ce to ka dan daka sahaba eh kawai sai mafarki kan wato ya mutu da mafarkin ya mutu sai ga wasu mutane guda biyu sun zo sun same shi da suka zo suka same shi su bi din nan sai na taya shi hira suna ta hira da shi suna ta hira da shi bayan sun gama hira can bayan bayan jim kaɗan ya ce wato kawai sai suka ce mishi to kai yanzu za a zo a ma tambaya za mu tashi mu tafi akwai masu tambaya za su zo nan za su zo za su zo su yi maka tambaya wanda za su zo su yi maka tambaya ɗayan akwai guduma a hannunsa eh ɗayan kuma za a ga shi ba guduma ya ce to shi kenan sai suka tafi kuma kwatsam suna tafiya su kuma hira sun zo eh biki irin da shi ɗaya kuma da farfarin kayansa sai ya ce to amma kuma wan amma kuma ya diba hannunsu ba guduma sai na ce a guduman na tun da suka ce da za da guduma tana nan ba su ne kai ɗin da ba gata ba eh saboda Allah ya kiyaye ta ya ce ana nan gurin sai shi mai farin tufafin ya ce mashi wannan ne ne za mu hisabi ya kace eh shi za a hisabi shi ne za mu ya ce eh ya ce a to wannan ai ba ta mai hisabi ba wannan ai kawai a tafi da shi ta ka ce shi kenan ba a mai hisabi ba kawai ta ka tafi da shi da aka tafi da shi sai aka je da shi wajen wata katuwar rijiya da karfin gaske akwai wani mutum zaune da farfaran kashi a zaune kusa da shi kawai sai aka wuce wajen shi sai ce eh sai ce ah kawai sai kira sunan sai ce wani an zo kenan ya ce an zo sai ce to sai ke ka ga wannan nan katuwar rijiya ce eh sai ce to wannan rijiyar nan ake sa azzalumai a ciki duk wanda bai bi Allah bai manzo Allah ba daga sama za a je ko shi kawai sai dai ya wuce cikin wannan rijiya kuma a can kasan sun wuce jahannama ne an gane ko zai zarce ya wuce a ciki sai ya ce to sai yake ce mashi nan sai ya ce mai kasan shehu tijjani sai ce eh sai ce mai na san shehu tijjani sai ce to ka ga shi can shi yana can da jama'arsa ga can zama cikin wata inuwa da jama'arsa sai ce mai ka san shehu ibrahim ya ce eh sai ce to shi kuma ga can bangaren daga gefen shi shehu tijjani shi ma ga can da jama'arsa sai ce ɗaliban sai ce malaman ku da ke koyar da ku duk suna da san kusan shehu ibrahim din malamin ji daɗin wannan mafarkin ya ce malaman ku masu koyar da ku ga su mun shehu ibrahim zo mu je a je a kai ku wannan shi ke nan sai aka tafi da shi ya ce daga nan ya tashi to ai abu ne gashi nan a shi dai kuma wato mafarkin abu ne ya tabbatar da dukkan abin da ake kansa kaga waɗannan dai waɗanda suka zo su bin a fasar da mafarki waɗannan suka zo su bin dama an ce duk ɗan da rika tijjaniya me aka ce an ce duk ɗan da rika tijjaniya ana rufe shi aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam da shehu tijjani za su zo su tafi ko haka aka ce da manzala da shehu tijjani za su zo su tafi su tashi ila cikin kabari sannan kuma aka ce ba a mai tambaya sannan kuma da aka ce za a zo a mai tambaya da masu tambaya suka zo sai suka ce a ai tun da wannan ne ba sai a mai tambaya kuma shi kenan kuma aka tafi da shi kaga kenan abu ya ƙara tabbatarwa na ji kenan to an ce manzala zai zo da shehu tijjani za su tashi sannan kuma aka ce ba za a yi matsan tijjaniya tambaya ba kuma ana zuwa aka nuna shi aka ce a to wannan ai ba ta mai tambaya ba an fahimta kaga wannan da yake nan dukkan malamai sun tabbatar da wannan kuma gashi mafarkin shi kuma ya tabbatar da haka shikenan kuma sai aka tafi da shi sai aka nuna mai irin kuma masu kaucewa da sauransu kaga wannan an ƙara mai wa'azi ne da tunatarwa an gane an mai tunatarwa ne da cewa ya ci gaba da yin aiki kai ya je ma azzalumai da kuma waɗanda suke wato mugaye shi kuma wannan wanda yake yin tambayi shi kuma ai ba zai wuce manzo Allah ba yawwa ba zai wuce manzo Allah ba inda aka ce ga shi jan kaga shi Ibrahim to kaga ba zai wuce manzo Allah ba ya kace to mu je a kai ka shi kenan sai aka ce to kuma abin da yasa ba yi da kaiwa ba saboda ai bai mutum ba da ya ganshi ya je kan gashi Janin ya zauna cikin su gashi Ibrahim ya zauna cikin su to alamun fakar gadin ya ke mai mutuwa ce wannan shi ne fasarar mutum da ya yi da bisa to amma da an tafi din sai ya tashi to ma'ana alamu bai kai ga mutuwa ba. Yawwa, eh kawai ya ci gaba da gyara aikin shi, ya ci gaba da abin da yake kai. Yawwa, shi yasa shi dama mafarki na mumuni wato bishara ce. Ko? Yawwa, bishara ce kamar yadda wani manzala sallallahu ya faɗa. Na'am. Tafaliya waqti wa huwa qartaba li unsi bi zikri al-muqafa murhim al-qalbi wan nafsi yace tafaliya waqti shehu yake cewa lokaci na ya tsarkaka a gare ni wa huwa qartaba ya ce hakika shi wannan lokacin na da ya tsarkaka a gare ni ya yi daɗi li a gare ni kunsi wato eba kewata da zikirin mukaffa da ambaton almukaffa abun bibiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murjimil kalbi wanda yake mai yayewar duhun zuciya da tsatsarta wannan da kuma wannan rayuwa rasulun shi manzo ne sama fauka sama'i da ya ɗaukaka birbishin sama wa innahu hakika cewa da shi dana ya kusanta fatadalla kuma ya ƙara kusanta wa huwa fi hadratul kursi cewa dai shi hakika yana cikin halara wadda ke mai tsarki ta Allah subhanahu wataala alaji ne na abdun abta cewa wannan lokacin babu wani bawa a lokacin da manzon Allah ya yi Isra'i ya je sama din ya ɗaukaka birbishin saman gaba ɗaya ya je ga halara Allah to a wannan lokacin la abdun babu wani bawa wala shi a gairu babu komai in ba manzon Allah ba a cikin wannan halarai eh falam yabqa min ma'anan babu wani abu da yayi saura na daga ma'ana walam yabqa min hissi babu wani abu na ganin ido ma da ya saura a na lokacin manzo Allah kadai ne daga shi sai jalalar Allah subhanahu wataala wato sai zatin Allah wa zalika anna al-haqqa wa huwa ilahuna yace wa zalika hakan anna al-haqqa haqiqa ubangiji Allah subhanahu wataala wa huwa ilahuna shine ubangijin huwa al-haqq shine gaskiya la tulfi siwahu ila ramsi ba za ka taba samun wato wani Allah subhanahu wataala ba da wani manzon Allah ba har zuwa cikin kabari suwar jahali in dai ba jahilci ba wal wahani da kuma wahani alkazubi na wanda suke masu yawan ƙarya sai dai wahami na masu yawan ƙarya fa kalli sifo adam min al-aghyari dan haka ya kai dan uwana sho Ibrahim yace ka tsarkake zuciyarka min al-aghyari daga aghayar ya ga ce agayar shine dukkan wani Allah to al-aghyar ne to shine ka tsarkake zuciyarka daga wani Allah gaba ɗaya kawai ka nufi Allah wal wahani ka tsarkake zuciyarka daga wahani na mutane wal hijisi da kuma canki faɗi duk wannan ka kauce ka kyale shi eh wa aina siwa al-quddusi aina siwa uhu wai ina wanin Allah subhanahu wata'ala wa aina siwa uhu ina wanin sa yake aina siwa uhu ina wanin sa yake yake ka yadda ila aina ka bar ma aina kwata kwata ka kyale aina ma kanta ka kyale ta babu maganar aina a wannan alarai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wabnin ilma kawai kai gini a bisa ilimi min zalikal usfi daga wannan foundation din walaysa yural quddusu bil aini yace ba za a taba ganin al quddusu ba za a taba ganin Allah subhanahu wataala ba bil aini da ido inna ma bi ainil ama cewa dai kawai dai ana ganin Allah subhanahu wataala ne da ido na shafewa wato ido na makanta wa saki da dandakewa wal mahaki da shafewa wa tamsu da shafewa dai wannan da shi ake ganin Allah amma ka ce za ka Allah ido da ido a ina ai ba ganin Allah subhanahu wataala da ido eh la tudriku la absar eh shi ido baya ganin sa baya riskar Allah subhanahu wataala eh Allah wato ido baya ganin Allah sai sa duk wa'annan za ga wa'anda za ga an ba su tarbiya na hakika nan wanda suke fadawa hakika su fito in suna wani abu sai sun yi Allah da sauransu wala kwata kwata ba a tsallake ma ina ne halar take ba eh anan aka tsaya da su ko kuma wasu ma kawai shiga aka cikin daki aka bayyana musu su sun doka wai shine hakika shine ma'arifa a ce maka kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah kawai ka tsaya a haka wannan ba shi bane a a ƙarshe komai ma shafe shi zaka komai ma shafe shi ake in ka ce kaza Allah wai kai Allah ne to ai har yanzu kana cikin hijabi har yanzu kana cikin kafirci eh so ake sai ka shafa kanka din ka daina ganin Allah eh ma'ana Allah na zahiri da kake gani kana cewa kaza Allah kaza Allah to wannan Allah sai ka shafe shi wanda shi wannan Allah dama ba wai shi bane ba ba shi ake nema ba a hakikanin Allah shi wannan hakikanin Allah ba za ka iya ganin sa ido da ido a shafe yake ka shafa kanka da kanka gaba daya an fahimta ko kai karin kanka ma ka daina ganin kanka eh wannan kawai a fito a wannan halarai a ce kaza Allah kaza Allah kaza Allah da wannan sauransu wannan hanya ce da zaka bude ka shiga a shafe maka wannan abu yawa to shi yasa shi Allah subhanahu wataala da ido da makanta wasaki da dandakewa wal maki da shafewa da musu da shafewa da shi ake ganin shi fataskaru ma hama hamamta walam tazuk mudama yace fatas fataskaru zaka yi maye mahama karhamamta koyaushe kai nufi zaka ga Allah subhanahu wataala wato koyaushe kai nufi za ga Allah da idan nan na makanta da shafewa to walam ta zuku mudama ba tare da ma da ka dan giya ba za ka ji kawai kayi maye wala sautan kuma ba za ka ji wani sauti ba suwar rakazi in dai ba wani wato sauti sauti ba za ka ce rakazi shine sautin da za ka ji amma sautin ka rasa gane ta ina ya fito sautin daga sama ne ko daga ƙasa ne ko daga kudu ne ko daga arewa ne ko daga yamma ne a jikin naka ma shin kunni ne ka ji nan sautin ko kanka ne ko kafafuwanka ne ko hannunka ne baka ma san ina sautin yake ba shi yasa aka tambaye annabi Musa ka ce wai annabi Musa an ce kana an ce kana magana da Allah yace eh haka ne yace shin wai a ina kake jin sautin shi yana shiga maka yace to shi ne ma sani ba shi dai kawai magana yake ji amma ya rasa gane shin kunne ne kunne bai iya dokar maganar Allah yace dukkan jikin shi ne ke amsawa kawai da yayi magana dukkan jikinsa kawai ya zama kunne kawai haka yake ba zai iya faɗa maka ina yake jin magana ba sai in ya fito ga jama'a wato sai in ya fito al'agayar ya zo ma halitta shine in yana magana herin gajin to wannan sautin magana shi kuma yana shiga ta kunni amma da ya je yana magana ta Allah to bai san ina ne ina ne magana take shiga ba kawai shi dai yana jin magana kawai to shine arrakis kawai dai ka ji sauti wal hamsi da kuma motsi kawai wannan shi zaka dinga ji jikinka gaba ɗaya yana amsawa eh saboda su ma jikin gangan jikin hannunka kafarka duk suna jin maganar Allah eh wa in rafata sakaranu au dara munshidan yace idan me mai yayi rawa au dara munshidan ko kuma ya tashi ya shoma yana mai daga murya yana mai rera zikiri yace fa zalika min wajdin to wannan yana daga fege takaddasa min lubsi da yake tsarkaka daga rikici wa mahama ta haddathna li sukun ko yaushe ya zama muna ba da labari ga wani maye to fa inda na uluman akwai wani ilimi a tare da mu ta'alat an tuqayyada fi dirsi da ya ɗaukaka da ashe an ƙayyada wannan ilimin a cikin takardu ba zai yi ba a kai shi a cikin takardu wannan ilimin da ke gare mu zai yi wa a kai shi a cikin takardu wannan ilimin ya wuce tunanin mutane ya wuce ji ya wuce gani ya wuce motsi ya wuce wani abu kawai gashi nan sai abu ne kawai wanda yake tafiya an fahimta ko to ko lokaci muke ba da labari na mayi ita to akwai wani ilimi fa da ke gare mu wanda shi ba ba mun faɗe shi ba kuma shi ya wuce takardu ma ya wuce a sa cikin takardu in ji shehu yace li kulli maqamin inda raita maqalatun yace li kulli maqamin maqalatun ga kowane matsayi akwai zance inda raita in ka san haka falaysa sawa'an a'a ai da yake bai zamo ɗaya ba aqil da mai hankali wa akumasi da ma'abocin shafar tabin kai sai yace falaysa sawa'an wannan ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane yace dalalun bi zatin lahi ainu hidayatin dalalun bacewa da zatin Allah ka bace cikin halarar Allah ka kara kanka wato zan ba da wani misali wanda za mu gani amma masu askarin za a gane abin kai tsaye wanda za mu kubuta daga cewa wanda mukamin su ya tsaya da cewa a kawai ka tsaya kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah wanda yanzu abin da zan ke dan yawan faɗa abin da ya bayyana yanzu ya bayyana hanyar zaliman sun yi cewa suke a ai in mun shiga aka ta kaza Allah kaza Allah kaza Allah ko yau to abin ya riga ya riga bayyana saboda yan hakikanin bayyana abin kawai suke wani in yana cin abu kawai akwai wani wani gari da na bi dan je garin suna ta shan irin wannan imtihani na dalala suna jin imtihani an sako su gaba kuma su suka zama kansu saboda bayyana sirrin Allah eh yayi askaru bai yake da fita askaru bai fito to matasa ne sun mutu musashi Ibrahim sai sun fara fadawa hakikan nan to daga inda ɗaya ya fara bayyana abin har kice zo a garin a ta karshi a garin shine kawai ya zo ya yi da askarin shi ba ya gama askarin sai ya je shan shayi ya je yana shan shayi ya ɗebi biredi kawai ya yi sha yana shan shayin nan da ya ci biredi ya sha sai ya sa shayi a baki yana sha ya ji daɗi ya ji kai wannan Allah da daɗi ya ce a cikin mutane mala ya ce kai wannan Allah da daɗi ya ce habba mala a ce ce ai nan gurin sai masu wa'anda ke cikin rumfan nan subhanallahi subhanallahi kun ji abin da wani ai sai gari ya doka dama irin karamin gari ne gari ya doka dama jira ake ai gari ya doka to yanzu a fito mutanen nan ta ina za a fito musu a kama su kawai a ci ubansu a fitar da su daga garin kawai a kai su a kulle su kawai manzanu kowa da shawararsa kowa da abin da yake faɗa eh kowa da abin da yake faɗa to abin ba sai ba abin in aka biyo za a zo hakan shi kuma ana so a nuna maka ne kowane abu akwai Allah a tare da shi ma'iyar Allah na tare da shi an gane ku ma'iya ce ma'ana Allah na tare da kai ana so wannan tsarkin zuciya ne wanda zai tabbatar maka da cewa kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad dan wa karatun nan wannan mu an zo a cikin wannan wannan nan babin na karshe shehu ran shi ma ya bayyana abubuwa shi ma gashi muna dan bubuda abubuwan amma tun ba duk ba ai wannan ba to amma nan ne an zo ne da dole an dan kawo wasu abubuwan a gyan yawa to ana so a nuna maka Allah ɗaya ne kallin kan sannan kuma duk inda kake na tare da kai sannan kuma karkaiwa Allah guri zama sannan ka sani duk abin da ka aikata in ka ɓoye cikin ɗaki to ka san Allah na nan tare da kai don ka aikata zunubi an fahimta ko wannan yana daga cikin muhimmancin yin askaru don ka san Allah sannan in ka shiga cikin daji kai kadai ka sani cewa Allah na nan tare da kai saboda shi yasa zaka akwai wani bawan Allah da ya ji wani malami na tafsiri yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha an ce babu wata dabba a doron kasa idan ka ce dabbatin wani yana nufin duk wata halitta duk mai motsi shine dabbatin ana ba wai dabba ta iya dabba ba kawai iya wanda suke tafiya akan irin sa da shanoransu a yaka ce dabatin duk mai motsi kawai ana kiran shi dabatin a wannan to babu wata halitta ba ce arzikinta na wajen Allah shi ne ke kai ke haka ne ya ce to bari gwada wannan ayi kawai ya shiga daji ya tafi da abokinsa sai ya ce mashi da Allah abin da nake so da kai zama wani abu dan Allah kuma kar kai kar ka ji wani shakku kar ka kwance kar ka faɗa wa kowa abin da nake so da kai zo ɗaure ni a gindin iccen nan in ka ɗaure ni ta ko ina yadda ba zan iya kwanciya ba da kaina duk hikimomin da zan yi ba zan iya kwanciya ba kawai ka tafi ka saboda zan gwada wannan aya an ce duk wani abu da ke doron ƙasa arzikin shi na wajen Allah ba ya nema ba to ina so na ƙura wannan aya na gani shin wai haka abin yake ko ba haka yake ba kawai za ka ja ka ɗaure shi kawai shi kuma ta yi tafiyar ka yake shin wai Allah zai iya ciyar da shi ba tare da ya ya yi wani tsururi ko na abu ba kawai zauna ina a haka ina nan yunwa ta fara zuwa yunwa ta fara zuwa yunwa ta fara lalakashi da kishirwa yunwa ta kai har ta fara wuce al'ada ta mutum wanda to yanzu kuma an maida wa Allah lamarin ko ba a sauraron wani zai zo ya tiya shikenan wato nan kwaɗam sai ga wata tsuntsuwa ta tahu fi kawai ta hau kan itan ne tana zuwa kawai sai ta hau saman kanshi da ta zo saman kanshi kawai sai ta fara kuka tana haka tana ta kabbakin shi tana ta kabbakin shi kawai sai ya ga a bakin tsuntsuwan nan akwai wata wannan kwaya ta hatsi kwaya ta hatsi kawai sai ta nuna mishi da ya bude baki haka yana yi haka tana yi kawai Allah mata ilhama ta abinda za ta yi ta nuna mishi kawai sai ya bude baki yana bude baki kawai sai sai aka sanya wannan tsakuwai wato wannan kwayar hatsin a cikin bakinsa yana sawa kawai sai ya haɗi yana haɗewa kawai sai ya ji yadda ka san ya ci marmala guda ɗaya da wannan tsakuwai da wannan kwaya guda ɗaya ta ƙara tashi ta je ta dawo da wannan kwaya ta ƙara sanya mai yadda kawo mai kwaya guda uku tana sa wa he ji kaman ya ci abinci normal irin yadda yake cin abinci wannan kwaya guda ukun Allah ya cika wannan wannan din na cikin nasa ya ga ta tashi ta tafi ta je kuma ta dawo da ta dawo ya buɗe bakin kawai sai ji ta kurara mashi ruwa ya sha ruwa yana shan ruwa sai ji kamar irin wanda ya sa kofi a baki ya sha ruwa lafiya da noma kawai ji ya koshi sai ce lalle wa mamin dabatin filar da ila alallahi rizqa sai ya tabbatar da wannan din ya tabbatar da cewa eh lalle duk wanda ya dogara da Allah ya samu Allah to Allah zai mai mafita eh a ƙarshe kuma can kuma sai Allah ya turo wani kawai sai ga wani mutum sai mu wannan mutum magana da Allah zai kwanci shi ke ne kwanci shi tashi shi a nan he fana'i ya san Allah mun yi ƙari da Allah dama ka san an ce dama wa'anda da suka san Allah kamar me hikima da ya faɗa ko dama su biyu ne akwai wanda ya san Allah ta sanin shi da Allah akwai wanda ya san Allah kuma ta ɓangaren halittun Allah kamar wanda ya san Allah ta ɓangaren halittun Allah wato shine wanda zai tsaya diba sama ya ce oh Allah akbar shi ne bai san Allah ba amma ya ce kai malam sai saman nan sai ya jibi sama sai ya tambaya ce shin wai yanzu saman nan wai an dangare ta da wani abu ya kace mai a'a kawai a haka take aka ce mai eh sai ce to yanzu waɗannan taurarin yaya suke aka ce ai taurarin nan sun kai dutsen da ke nan duniya ma tauraro ɗaya ƙato ne ya kai dutsen duniyan nan yace a yace to kuma waye saman nan sai a ce mai shi Allah ya yi shi Allah da ya halicce ka shi wannan sama shi wanda ya halicce ni shi wannan sama ce shi kai gaskiya to Allah nan shi ya kamata a bauta ma to kasan nan fa Allah dai shi ya shimfiɗa ta dan mu shi yayi da eh kai to wannan Allah shi zan ringa bauta mawa to kaga wannan ya san Allah ta bangaren halittun Allah a ta nan ya san Allah ko to shi kuma wani shi kuma akwai wanda shi Allah ne sanin shi da Allah ne ya san cewa wannan samai da kasan nan gaba daya Allah ya yi su dan haka shi sai yake ganin cewa saman nan da kasan ai ba komai bane a wajen Allah an gane ko shi kuma wancan gani yake kai ai wanda ya wannan saman ai ya gagar mutane saboda shi har yanzu saman mamaki yake wanda yasa Allah kuma gare shi a to ai wannan saman Allah na tuba a wajen Allah kuma to je ita eh to shi yasa kowane da mukamin sa kowane da mukamin sa an gane ko to shi yasa shi askaru ana yin shi ne tsantsar sanin kawai Allah ka san Allah ɗaya kuma ka san ko ina akwai Allah subhanahu wataala shi yasa wanda ya tsara shi yasa ake ta fama da sufaye da wanda ba sufaye ba wanda kawai su da manzayi suka sani sai ta ringa cewa Allah na kan al'arshi zaune su kuma sufaye su haba da Allah wannan ai kun kaskata da Allah ai kun mai da Allah ba abin gaba kaga su abin da suke gani a su ai ai ai kasuwa ce al'arshin to kai ka manta girman Allah ka manta girman Allah wanda Allah subhanahu wata'ala akwai wato malamai suna cewa akwai wata macijiya akwai wata macijiya wanda da sama tai wato tai alfahari saboda girmanta da kasaitarta da kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya gama saman da kasan gaba daya ya sanya su cikin kursiyu kursiyon a ƙarshe ta koma ne sai ta koma yadda kasan kwandala ma'ana saman da kasai kaga akwai sama ta bakwai ko akwai kasa ta bakwai sannan kuma nan kasan ma nan duniyar ma akwai duniya bangaren ta daban-daban duniya daban-daban kuma kowace yawan su daya amma Allah ya tattare sai sun yasa cikin alkursiyu saman da kasai ta koma ka kwandala ka jefo ta a nan duniya a haka ta koma cikin kursiyu kursiyu kuma ta yi ta ga irin wannan abin da Allah ya mata ta ji da kanta a ƙarshe Allah ya ɗauki kursiyu ya sanya cikin al'arshi al'arshi ta koma kamar kwandale da duniya da kursiyu da sammai da ƙasan gaba ɗaya sai koma kamar kwandala cikin al'arshi al'arshi ta ji da kanta ta ce tab lalle ni ne girma ne Allah ya turo macijiya ta zo ta zagaye ta so bakwai macijiya ta zo ta zagaye ta so bakwai eh a ƙarshe mace da yanzu ta ni ne na ni ne na zagaye al'arshi haka lalle Allah ya yi da girma nake eh Allah ya sanya mata ta je ta wato ya sanya mata yunwa ta je ta yawo ta je ta yi kiwo da ta je wajen kiwo ta je ta bi ta hancin maciji a cikin hancin shi ta bi ta wuce sai ga macijin bacci yake take yana dan karkada hancin shi kaman kwaro ya dan shiga mai ta hanci sai da ya daga kai ya diba ga narkekin maciji ya ce kai ta amare da girma nake yanzu wannan macijin ne ya shiga ta hanci na shi kuma shi kuma sai Allah zai wuce shi da kishirwa ya tafi wajen wajen shan ruwa da ya je wajen shan ruwa sai ga kwado yana lekuwa kawai ya haɗe shi sai ni ba ga macijin da ya haɗe ce to gaskiya da girma yake gaskiya da girma nake sai ruwa suka ce a kai ka manta akwai dubinka a cikin ai ni ne nake da girma shi ma da ya faɗa haka sai Allah ya turo mala'ika wani mala'ika ce kai je kai aski ya je aski yana zuwa ya aski ya kamfaci ruwan nan yana kamfata ruwan nan ya watsa a gefen gashin shi yana watsa a gefen gashi shi ruwan kora mai kogin gaba ɗaya ya ƙare gashi rabin gashi shi ya samu rabi bai samu ba a ƙarshe shi kuma kawai sai su jira ga Allah sai su jira ya ce kai ya ce subhanallahi subhanallahi zil malakutu wal jabarut yayi wannan kirari ga Allah manzo Allah ya ce shi ma da yayi sai an yi da yayi sai an yi hatta shar kiyama haka za ta tafiya malamin nan Allah shi zaka ce wai yana kan al'arishi bacci rishin hankalinka eh wai yana kan al'arishi zaune idan ka san ka je ka samu wani ka je ka je ka zauna ka je ka zauna sai mana ka waje mutum ka je ka same shi kawai tunda Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi sawa to ka tsaya a nan yau Allah ya daidaita akan al'arshi haka yake ba inda Allah ya ce wato ar-rahmanu jalasa 'alal arshi Allah yana zaune akan al'arshi ba a ba haka Allah ya faɗa cewa ya fa istawa fa yace ya daidaitu daidaitan ma malamai suka ce ga halitta ne ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci duwatsu ya halicci ruwa da ya zo ga al'arshi sai ya tsaya a nan wannan fa shaki nufi da istawa din sai ya tsaya a nan su kuma kawai malaman zai kawai suka ta doka kawai ya zauna kan al'arshi ai ai kawai yana zaune kan al'arshi to wasu malaman sai su ringa ɗauko manganin malamai na can baya wanda su ma ga fahimtar su su har yanzu fahimtar wasu malaman to ba ku gane ba ku duba ku gano shi kuma wasu malaman ya suka faɗa inda kowane zamani ana samun malami wannan ga abin da ya fahimta wannan ga abin da ya fahimta to kuma yake rantse da Allah ka ce wai duk wanda ma bai ji ba Allah na kara shi to kafiri to ina da ni kawai don fahimtar wasu malamai can daban idan ka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata mata da ta zo ta tambaye manzo Allah tace a a ya rasulullah ina Allah yake sai sai manzo Allah ce Allah na sama sai faɗi wannan eh sai kake kafa hujjar cewa Allah na sama shin baka san ba cewa Allah yana sanya yana sanya jiha ma'ana yana sanya abu a matsayin kaman tsani haka tsani zan ce ko menene zan ce yadda za a fahimta yana sanya abin da zai zamo mu mutum gurin da zai duba kamar madubi a kan lamarinsa gaba daya yanzu misali za mu yi sallah ba su aka makalli wannan ba ka'aba ba shin ka'aba muke bauta ma ko Allah amma kace kuma ka'aba za ka kalla to ya abin yake aka ce in za ka yi addu'a kuma maka kalli sama shi kuma addu'a an misali za ka kalli sama ne ka yi addu'a kaga haka bai shi yasa kowane sannan kuma Allah subhanahu wataala yace idan za a yi tafiya ko kuma za a yi wani abu a samu shugaba a sa diddan mi diddan abin da a tsari Allah yake yin abin sa a tsari Allah yake yi to amma kawai sai a bi sai a gigi to shi yasa wato shi azkaru ana yin shi ne kawai dan sanan Allah to misalin da nake so nan bada kai tsaye yadda za a gane dini azkaru zai gane yanzu zan bada misali daki ne da ka shigo daki ne mai tsananin duhu daki ne mai duhu sosai yana da duhu idan ka shiga ɗakin baka ganin hannunka baka ganin jikinka daidai da wani abu a jikinka baka gani saboda tsananin duhunsa kawai sai ka shiga ɗakin nan da ka shiga ɗakin nan ai kaga sajewa zaka da duhun ko eh sai a turo wani a ce da Allah diwa ɗakin nan akwai mutum da kaje kana da kai kaje kai ai duhu kawai na gari a ce diba dai kai ba kowa kai diba nan fa in ma na leƙa ma in ko ni ma ban ganin kaina alhali kuma akwai mutum a ciki. Eh? Shin, to wannan mutum ɗin sai a ce shi kenan babu mutum a ciki kawai iya duhun ne? Eh? Kaga dole ne sai an ce a yau ai akwai mutum a ciki. Akwai mutum a ciki, amma ni duhun ne ya gaure ko ina da ko ina. To kawai misalin da ake so a gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shafa komai. an fahimta abin da ake nufi ya shafa komai abin da ake so gano kai karan kanka baka ganin kanka balle wai haka ce kai ma wai Allah ne to in ka ce kai ma Allah ne to kaga ai kaga kaga kenan har yanzu dai dai kana cikin zabi da shirka eh kawai mutum ne misali da ya shiga cikin ɗakin nan na don da ya shiga ciki shikenan sai aka ce sai aka ce kai wane nan jigi eh to ah ni ne ga hannuna nan ba gani kaga kenan ya nuna alamun yana ganin hannunsa eh to kaga har yanzu kenan duhun bai kai duhu ba abin ta da ke nufi duhun bai kai duhu ba har yanzu yana ganin hannunsa amma karshe in yace to ai ni ma kaina ban ganin kaina to shine misali a halara kaman kai ma ka tsari kai ma kanka baka ganin kanka an fahimci abin da ake nufi shi yasa zaka ji sufa yana cewa wato kai ta ambatan Allah har ya zamo ba a ganin wato wala zakirun wala zikirin wala zakirin illar mazkur ba zikirin ba mai zikirin sai abin am wato sai wanda ake ambata ma'ana ka karar da kanka balle wai haka nan ganin kanka wannan fa shine karshen makasudin abin da ake nufi da askar inda askar abin da ake so a gano to amma fahimtar mutane sai su tsaya kawai da cewa da an ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shikenan kawai an tsaya a haka wasu za su ba da askar kawai sai tsaya da askar kawai a haka da sun ba matasan abin kawai su fa a haka kaga dole a zama hakika eh sa'i kuma masu ba da askarin su ne ba sa bayani kawai sai mu ce sashi a haka to shi yasa abin da shi yasa ake son idan aka yi askar ma a cigaba da karatu yawa abin da ake bukata kenan in ba baka cigaba da karatu ba to ka samu dai shehi muradi ka tsaya wajen ka na'am to shi ne ke dalalun bi zatin lahi ai bacewa kaji ko nan shi ne shi Ibrahim yake faɗa dalalun bi zatin lahi bacewa da zatin Allah ka bace a cikin zatin Allah ainihin hidayatin shine ainihin shirye an fahimci yanzu duk misalin da na bada ko eh gane shi Ibrahim ya faɗa ka ka bace a cikin zatin Allah shine ainihin shirye ya zamo kai baka ganin kanka balle haka kira kanka wai ko kuma in kana wani abu ka ce wai kana Allah eh ka bace a cikin lamarin Allah eh to wannan mun yi misali ne da duhu amma fa ita falar Allah ba duhu bace amma jami'in da ake nufi yawa kawai ma'ana haske ne a ciki na yi misali ne yadda mu za mu gane yawwa nan yace to fa iyaka yace na hane ka wannan kadal muwaddi ila ba'asi na hore ka da yin suka da zai bayar da kai zuwa ga halaka da wahalhalta wahalci shine alba'as nan nan na hane ka da wannan ka ringa suka din kaga abu kana suka da zai kai ka zuwa ga halaka yace fa in ku zuwa ilimi yace amma shi ma abocin ilimi yana yin adalci wa man huwa jahilun wanda kuma ya zamo shi jahili ne to fa in kure shi yanzu ga yana musan abu yana yin musan abu wa hawa audahu min shamsi alhali kuma shine mafi bayyana daga rana ma ita gaske take mafi bayyana daga rana amma sai ga yana musu eh alayhi salatu lillahi summa salamuhu salatan Allah da amincin Allah tabbata a gare shi wa alin tare da alayi wa sabin da sahabbai fil haqiqati kum unsi kum unsi su alayin da sahabbai su ne masu ebe mana haso fil haqiqati a haqiqa ala yasribin ban daibatun wariyadun jinanun falil aqbab fihi biyadun yace ala yasribin wato jinanun aljanna ta tabbata ala yasribin anan yasriba wato shine binnin madina yace bal kai bari daibatun daiba ce wariyadun da kuma tausayi falil aqbab fihi hiyadu wato hiyadun tausayi ya tabbata da aqbabi ga kudubai fihi a cikin wannan binnin madina nan in suka je kaman sun je tausayin su ne sun je aljanna a gurin ne yukaddisu fihi abdu bawa yana mai tsarki a cikin sa wa huwa muqarrabun shi yana mai kusanta lirabbil baraya ga ubangijin talakai wal ulumu tufadu sannan kuma irmai ana kwararo su a wannan gurin wato a halaran manzo Allah sai ga bidu amlakul majidi mala'ikun nan na wanda suke almajid na wanda yake mai girma wato mala'ikun Allah subhanahu wataala masu girma sai ga bidu suna yin gure maqama man bi baharin min al-anwar fihi riyadun suna gurin maqama maqamin nan na fihi riyadun da dausayi ya tabbata a cikin sa bi baharin min al-anwar ga kogin nan na hasashe shine dai halaran manzo Allah wato shine Madina faraudun domin shi wannan gurin dausayi ne aridun mai fadi hadaratun halala ce kursiyatun mai tsarki ta shabbaha bi qaumin da take kamanceceniya da wasu mutane karga shauhu da suka zai ce mashi wa kadu kuma su kutsa a cikin ta kama da za a shi yace rayuwa ta fa ni fa bata yi dadi ba fi rubu iswa'ihi a cikin gidaddajin wani manzon Allah wa qara halabidun hakika kuma gashi jejijjika gaba ɗaya sun tsari wa haya jairi iradu wa haya iradun wato shi guri ne wanda yake mai faɗi jerin na'am haka abin yake ya ka ce jerin ana nufin haka abin yake an gane ala sakini sala'in salamun mukarrarun salamun gaisuwa mukarrarun abar maimaitawa ta tabbata ala sakini abusa wato gidaddajin nan na sala'in na sal'u su zakka bihin nafsi da ake tsarkake zuciyata da shi ajal haka abin yake shi ma ajal shi ma ana nufin na'am da ajal da jayi da na'am bi fasarar su daya yake shine su tuza ka bihi nafsi da rayuwa ta take yin tsarki bihi da shi ajal haka abin yake wato da kuma ake hore mata dukkan wani wato wani abu na gaisuwa alai mala al kirami wa sabi salatin damanci tabbata a gare tare da alayi manyan manyan wa sabi da sahabbai da su fi wa wajihi min sanahu bayadu da sabon wannan salati bayadun haske ya tabbata da sufi ga takarduna wa wajihi da kuma fuska ta min sanahu daga hasken manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa inna madiya al-hashimi haqiqa yaban ba hashimin dangi bilahi shine makamina wajen shi kuma shine wato shine rundunata bihi agazu diwalar rimahi da shine nike yakar wato dukkan wasu makiya da dogayen masu suka mata askaru koyaushe suka yi tattarkiya wato suka taru auna zalu ko kuma suka yi fito na fito fakadimuhu to hadiminsa yuraddidu rabbi yana yuraddidu rabbi ubangiji na yana mayar da wannan makircin nasu filmasa a cikin yammaci wa sabahi da kuma safiya kowane lokaci suka yi tattarkiya suka sauka a gare ni ga wannan hadimi yace to wannan hadimin ubangiji Allah subhanahu wataala yana mayar da wannan abin da suka sauka da shi wato suka yi tattarkiya da shi wa inni cewa dai hakika cewa da ni bihi da manzala ne a ga zul ida nike yakar makiya wa ubidihum kuma nike wato nike harkar da su biduni rijal ba tare wajen na tafi da mazaje ba au biduni silaji ko kuma ba tare da wani makami ba kawai ni da manzala nike yakar su ya kafuna minni suna jin tsoro da gare ni kullum yamin kowane lokaci madati'an da igoji an san meye igogi ko ita ce wannan iga da za a ga haka sojoji na tafiya da ita masu irin wannan gashi nan da suna irin tayoyin nan na wannan na karfi dogaye an gane ko to shine igogi to shine yake cewa madafi'an da igogi wa hasbi difa'ul lahi yace ni fa tun kuɗe wannan ta Allah subhanahu wataala ta ishe ni fihi sulahi domin a cikin shi ne makami na yake idza ma unaji kufiyatan a duk lokacin da ya zamo ina mai ganawa da Allah a ɓoye to fa halakuhum halakar su ta tabbata a nan gurin duk lokacin da na gana da ubangiji da daddare ina gana da ubangiji to duk makiyana a nan ne kawai dai safiya ta yaji su kawai kowane ƙasa eh kowane a ce a yi ya halaka yawa to mu a nan ne nan ne makamin namu yake in ji shehu ya sa ma wato masoya shehu da kun ga mutane sun yi muku ta malam kurki tarji kawai da daddare shi ne a kyale duk wani aje ko wajen wani mulki ko wajen wani abin ga wannan kawai dai yaudara ne shi ne ce biduni kitali ni ba tare da yaƙi ba bal kai bari bari biduni jirai ba tare da na kantar da mutane ba liman mulku liman mulku hazal ardi yaumi wa qablahu kai ga wane ne mulki yake na wannan ƙasa a yau dina wa qablahu da kafin yau dina ai fadil wahidil qahari mulki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake makadaici guda ɗaya marin jayi minhu najahi yace taimako na ya tabbata daga gare shi ne kafani kafani ya ishe ni ya ishe ni manzo Allah wato Allah subhanahu wataala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma baki tu matkar na wanzu fala ara fasadan bana ganin wato banna salahan a matsayin gyara bal ujimu kafayi sai bar dai ina dawwamar da fito na fito fa inna falahal alamina haqiqa rabautan nan ta talakai gaba daya bi kafuyi man kadas da liman walahu ta tabbata ga bibiyar wanda yake badawa duk wanda ya so shi kullu falahi dukkan rabauta eh bihi kar alat arbul basidati da shi ne arbul basidati laraba wannan na duniya gaba daya kar alat ta daukaka ba da ma uzillu bayan da an kaskantar da su wazimu an zalunce su da ta kullu janahi wato karkashin dukkan wata daula bihi barra'u da manzon Allah ne fa laraba wannan suka yi fice fil ilmi a cikin ilimi ba da jahalatin bayan da sun kasance a cikin jahiliya wanalu bu'aidal kusur kullu rabahi sannan wanalu suka samu kullu rabahi dukkan wato riba bu'aidal kusur bayan tabewa wa karkassaru kisra hakika fa su laraba wannan sun kakkarya wato mulkin na kisra wadan mara kaisara sannan sun halakar da kaisara jiyushahumu wato rundunarsu shine fa'ida jiyushahumu rundunar su waɗannan sahabbai wa karkassaru kisra sun karya kisra wadan mara kaisara sannan kuma sun halakar da kaisara bilbiri da farfar makamai su ne takobi au birri mai ko kuma da kibiyoyi tarahu zaka gansu wa abdalul biladi takaluhum wato zaka ga sadaukan nan na garuruwa na kafirai takaluhum suna zatan su min aljinni kai ka ce su aljinuni saboda irin yadda suke kashe su suke yakar su wal amlaki kai kai ka ce wato suna zatan su cewa kai hanya waɗannan ba mala'iku bane ba kuwa haka suke yi wannan mashoyu yana yaban sahabbai eh wal amlaki kai ka ce mala'iku ne baina silahi a tsakanin makamai falam ya ci ruhun yace babu wani ruhi da ya zo misal ruhi muhammadin kai kawan misali ruhin annabi muhammadu guduwi bi zikrahu ni fa sammakona wato safiya ta ta tabbata da ambatan manzon Allah wa fihi rawayi kuma yammaci na ta tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afik ya kai dan uwana ka karkato liqawafi sha'i bil faudi ka karkato ga kafiyan nan ta wanda yake mai hurhurar kai kasidin wanda yake mai nufa bi ayati hubbin da ayoyin nan na soyayya sihahi ingatattu fil amini a cikin amintacce alayhi salatu lillahi summa salamuhu salatan Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi biraki madihin sukuri da tafin nan na yaban nan na maimaye duna junahi wanda yake tafin nan na maimayen nan ba ba wani laifi bane mayan ba na laifi bane na soyayya ne eh ba wani haram bane a na soyayya ne shi wannan wato ita wannan giya alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi majihul imam al-hashimi janahi yace yaban ba hashimin dangi wanda yake shugabana janahi shine fuka-fukaina shine nake tashi na je ko ina da ko ina duk inda ka gana kai makamin da nake to yaban manzo Allah ne ya kai ni wannan gurin alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi wa zikrul mukaffa ambatan al mukaffa abin bibiya fi shu'uni a cikin dukkan lamurra najahi shi ne tsirata alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi muhayyahu insanai uyuni milahi yace muhayyahu fuskarsa ita ce insanai uyuni tsaranyar nan ta idanuwa milahi wadda take kyakkyawa alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi wa alim tare da alayi wa ashabin da sahabbai wa ahli falahi da kuma ahalin rahauta a sanan mu tsaya nan alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالله ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله